أيديكم وأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا
بارك الله فيك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da ƙadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ranar litinin a wannan yammaci na ranar ladi daren litinin wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 447 wanda ya dace ma 22 ga watan biyu miladiya ta 2026 idan ta inganta domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka watan ramadan wanda wannan shine majalisunmu na uku har yanzu muna cikin sura ta biyu suratul baqara wanda a darasin da ya gabata mun tsaya akan aya ta shidda faɗa Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da bayani ya gabata game da ayoyi na biyar na farko na suratul baqara tun daga farkon sura da Allah subhanahu wata'ala ya bude sura da wasu haruffa alif lam mim wanda Allah kadai ya san me yake nihi da wannan harufa wanda muka gani wasu siffofi wanda suke na wato mummunai Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin suwa ne ne al muttaqin innan Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun wanda wannan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana siffofi na wato abin da ya shahi mummune siffa ta farko shine wanda suka yi imani da gaibi bayani ya gabata game da abin da ya shahi gaibi me yake ce ma gaibi shine dukkan abin da ya faku game da ababe guda biyar wanda da su mutum dan adam yake idrakin wato cewa akwai abu kaza sannan kuma yuqimuna salata suke tsaye da sallah bayani ya gabata kan tsaye da sallah shine yin ta akan lokaci da kuma yin ta kan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da Allah subhanahu wataala ya azurta su suna ciyarwa shine zakka wadda take ta wajibi da kuma sadakoki wanda mutum ya kamata ya zamanto yana yi haka kuma Allah ya ƙara ambata mana cewa su ne wanda suka yi imani bima unzila ilaika na daga abin da aka sabkar maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shine alqur'ani da kuma abin da aka sabkar ma wato sauran annabawa gabaninka sannan kuma game da abin da ya shafi lahira sun yi imani tabbaci cewa lalle akwai lahira Allah ya ce wa'annan su ne wanda suke kan wato abin da ya shafi shiriya ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma su ne marabauta go agobara na tashin alkiyama wannan bayani game da abin da ya shafi mummune aya ta gaba mun fara bayani kan abin da ya shafi kafurai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana balahi aran mai ƙara kamemetawa sai mu yi mu tashi daga wato kan aya fatta innal ladina kafaru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim lalle wa'annan wanda suka kafirce maka da abin da aka sabkar maka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suka ki gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yace sawa'un alaihim daidai ne a gare su a anzartahum sun cinka gargade su da wannan alqur'ani am lam tunzirhum ko kuma baka gargade su ba la yu'minuna ba za su yi imani akan sanin Allah subhanahu wataala wanda bayani ya gabata cewa mushrikan nan wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya sani cewa ba za su yi imani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama koda ka kazo kayi musu gargadi da wannan alqur'ani da wannan abin da aka sabkar da kai aka sabkar maka ka gargade su ka ja hankalinsu na su zo su shigo addinin musulunci ko kuma baka ja hankalinsu ba Allah ya ce la yu'minuna ba za su yi imani ba wanda wannan yana nuna mana cewa irin yadda su sun tahi kwata-kwata ba za su yi imani ba akan ilimin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi mana a wasu ayoyi irin innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle wa'annan wanda wato kalma ta ubangijinka ta abin da ya shahi azaba ta tabbata a gare su wannan ba ta yadda za a yi su imani akan sanin Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa walau ja'atuhum kullu ayatin koda kwa walau ja'atuhum kullu ayatin koda kwa dukkan ayoyi dukkan mu'jizoji na annabawa za a zo musu da ita a nuna musu cewa wannan abin daga wajen Allah yake wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne ba za su yi imani ba hatta ya rawul azaba alim har sai sun ga azaba wanda take mai raɗani wanda bayani ya gabata cewa kuma duk lokacin da azaba ta zo to tuban mai tuba ba zai amfane shi ba a wannan lokacin kamar yadda muka sani mu ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu cewa kowar tuba ba za a rihe ta ba har sai lokacin da rana ta fito daga mafaɗarta lokacin da rana ta fito daga mafaɗarta a lokacin dukkan mutumin da ya tuba to tuban shi ba zai zama tuba karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka yanda lokacin da azaba ta zo ana azaba ta zo ta Allah kamun Allah ya zo to a lokacin tuban mai tuba idan yayi ba zai zama tuba wato karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda a tarihi irin azaba ta zo musu suka tuba tubansu ya zamanto karɓaɓɓe mutane ne guda ɗaya ƙwallon ƙwal su ne mutanen annabi yunus allah subhanahu wata'ala ya ambata mana su kaɗai ne tubansu ya amfane su lokacin da azaba ta zo su ma zawa suka yi gaba ɗaya suka hukuta a wata ruwaya ta zo cewa suka rarraba wato ko uwaye da yara da ƙanana kowa aka rarraba shi awaki tumakai dabbobi aka rarraba su da uwayensu ya zamanto yara suna kuka dabbobi suna kuka manya suna kuka kowa ya koma ga Allah subhanahu wataala a lokacin Allah subhanahu wataala ya tseratar da su amma sabanin haka duk wata al'umma idan azaba ta zo mata to tuban da za ta yi ba zai zamanto ba karbabbe a wajen Allah subhanahu wataala to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wannan wanda suka kafirce ma Allah suka kafirce ma da abin da aka sabkar maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce daidai ne a gare su ka yi musu gargadi da wannan ƙor'ani ko ba ka yi musu ba gargadi Allah ya ce la yi uminuna ba za su yi imani ba sai Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah subhanahu wata'ala ya rufe ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe wato zukatansu ne haka wa ala sam'ihim haka ya rihe majiyansu wato jinsu Allah subhanahu wata'ala ya rihe wa ala absarihim ghishawa haka wato magannansu in idanuwansu Allah subhanahu wataala shi ma ya toshe su ya sa musu yana Allah yace walahum azabun azim na gare su azaba wadda take mai girma wato khatam idan aka ce khatam Allah kama Allah subhanahu wataala ya done wannan kawurci da yake cikin zuciyarsu Allah ya done zuciyarsu ta yadda kawurcin ba zai huta ba kuma musulunci ba zai shiga ba to wanda aka done zuciyar shi da wannan abu na cewa kawurcin da ke cikin zuciyar shi ba zai huto ba haka musulunci ba zai shiga ba kenan kaga ya zamanto ya hallaka shi sa Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah subhanahu wataala ya done wato abin da ya shahi zukatansu ne wa ala sam'ihim haka da majiyansu wa ala absarihim da magannansu idanuwansu gishawa wato yana donewa Allah ya katange su ba za su gani ba dukkan wani abu wanda yake na alkhairi wanda za su zamanto sun bi shi sun zamanto sun tsira a gobe ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce walahum azabun azim na gare su azaba wadda take mai radadi wannan babban wato musiba ce Allah subhanahu wataala ya toshe ma basira kana ganin gaskiya ga ta nan ka kika karba kana ganin abu wanda yake na gaskiya ka kika karba wannan Allah subhanahu wata'ala ne yake toshe maka basira Allah yake toshe maka zuciyarka ya zamanto ba ta gani kuma yana daga cikin sababin abinda Allah subhanahu wata'ala yake toshe ma dan adam zuciya shine mutum da zai ringa aikata zunubi aikata zunubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana a cikin hadisi cewa dukkan mummunin da yayi wani zunubi lokacin da yawan nan zunubin za a mushi wani ɗan fuwan baki a cikin zuciya shi ka yi zunubi guda sai amma wannan fuwan in baki idan ya zaman to ka tuba sai a je a shahe shi amma baka tuba fuwan in nan baki yana nan ka ƙara wani zunubi sai a ƙara ma wannan fuwan in baki ka ƙara sai a ƙara ma ka ƙara sai a ƙara maka har sai ya zaman to zuciyar taka ta yi baki ƙirin shine Allah subhanahu wataala ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun zuciyarsu ta kekashe ta yi baƙin kirin ita zuciya idan ta kekashe ta yi dutse tauri za mu zo mu gani Allah subhanahu wata'ala da yake ba mu misalin irin wanda zuciyarsu ta zamanto ta kekashe Allah ya ce fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa kai ka ce dutse ce ko kuma ta yi dutse kekasa ta yi dutse tauri to me yake sa zuciyar mutum ta zamanto ta yi tauri shine aikata zunubi duk lokacin da kake aikata zunubi baka tuba to wannan tashinuwar da ake maka a cikin zuciya yana nan bai goge ba lokacin da zuciya ta yi bakikir sai zamanto dukkan abin da za ka yi zaka ji baka jin kira ana wa'azi sai ka zo ka yi abin da kaga dama baka ganin kan kowa da hula kamar yadda ake cewa da hausa kowa kana iya ka mishi rishin kumya kowa kana iya ka gayi mishi magana kowa kana iya ka mishi wato kowane irin tantiranci saboda kai zuciyarka ta kashe amma da zai zamanto kana tuba ga Allah duk lokacin da kai lahi ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala idan ka tuba Allah zai gafarta maka kuma a shahe wannan bakin da yake cikin zuciyarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'ib min adh-dhanbi kaman la dhanbala mai tuba daga zunubi kamar wanda bai da laifi ne to wannan yana daga cikin sababin Allah subhanahu wataala ya sha makance zuciyarsu da idansu da abjinsu kuma suke da azaba wadda take mai raɗaɗi a gobe ranar tashin alƙiyama azaba wadda take mai girma saboda zuciyarsu ta zamanto ta yi duhu dirin babu wato kowa ta alkhairi a tattare da ita Allah subhanahu wata'ala ya kare mu shine Allah subhanahu wata'ala ya ce khatama Allahu ala qulubihim Allah subhanahu wata'ala ya jone zuciyoyinsu ne wa ala sam'ihim haka akan majiyansu wa ala absarihim ghishawa akan wato idanuwansu su ma an done akwai abin da ya shahin yana Allah ya ce walahum azabun azim na gare su azaba wadda take da girma a gobe ranar tashin alkiyama wannan kenan an ida mana magana game da abin da ya shahi kafurai aya biyu ubangiji subhanahu wataala ya gawo yayi mana bayani game da kafurai dan daga innal ladina kafaru sawa'un alaihim azawa khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa walahum azabun azim yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai bude mana wata safaha guda wata fash guda ita ce ta wato munafukai wanda su kuma munafukai sharrin munafukai yayi kafirci a cikin al'umma kafirci shi wannan kwata-kwata an san wani kahuri ne kahuri ne to shi kuma munafuki shi ana tattare da shi akuya ce hausa suka ce da rigar mai da rigar kura Allah subhanahu wata'ala ya kare to sai Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله سبحانه وتعالى yake cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir daga cikin mutane akwai wanda suke cewa man yaqulu suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir haka mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'minin alhali su wa'annan mutanen ba mummunai bane ba Allah ya ce yukhadi'una Allah su a ganinsu suna yaudara Allah subhanahu wata'ala wallazina amanu kuma suna yaudara wanda suka yi imani wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yalla ya ce wa ma yakhda'una illa anfusihim alhali bisu san ba wato ya wanda suke yaudara face karan kansu ne suke yaudara Allah ya ce wa ma hum wa ma yash'urun alhali bisu da wato sani akan hakikanin wannan abin da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya bude mana wani bayani kuma na abin da ya shafi siffofin munafukai sune wa minan nasi man yaqulu amanna billah Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mu mun yi imani ga Allah muna wuce ya fara a madina da wannan sura sura ce wadda take mine madaniya a za a lokacin makka kahin a yi hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu maganan muna wuce kawai umma kai musulmi ne ko kuma kai kafuri ne sai dai ɗaya akwai wanda shi kuma akasin munahuki shi idan aka ce wani munahuki ne ba irin yarenmu ba da ake cewa wani munahuki ka san mu a cikinmu yanzu idan ka ce wani munahuki ne za ka gani wai a yana ɗaukan hira yana yana mine yana kai ma wani to wannan ba munahuki ba sunan shi me ake ce mishi annamimi ko kuma mai giba mai giba amma munahuki hakikanin munahuci shine ka ɓoye ka hurci a cikin zuciyarka ka bayyana musulunci wannan shine ake ce ma munafici asali annifaq malamai suke cewa daga nafaqa ne nafaqa me ake ce ma annafaqa shine ramun kurege an san kurege kurege idan ya zo yayi rami a gidan shi sai yayi wata koha wadda bai bude ta sai ta kai kusan kamar ya kusa hutawa sama ya bar ta haka nan saboda mine saboda lokacin da kuka haro shi kun shigo ya shiga nan kun zo kun done kun rihe sai ya mine sai je ya tillacen ya fita to shi munafiki haka ne asalin shi yana bayyana abin da ya shafi musulunci ya ɓoye kawurci to a makka babu munafukai lokacin wanda ke da kwai a makka ma wanda ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda kuma bai yi ba imani akwai guda ɗaya sinifi guda wanda su kuma sun yi imani ne amma suke mi suke ɓoye imaninsu saboda tsoro an fahimta to shi kuma munafuki imanin ne bai yi ba ya bayyana wato imani amma kahurci ne a cikin zuciyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina da ya zo Madina ya isko a Madina suna da kabiloli wanda suke manya manya guda biyu Ausu da Hazraj wanda suka zo suka yi kuma yana daga cikin babban wanda ya zamanto shi kuma shine ra'asul munafiqin shine Abdullahi bin Ubay bin Salul shine in kana neman jagoran munafukai shine wannan to manzala sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina sai mutanen Madina suka yi shiga musulunci su kuma kabila manya manya guda biyu ne Aus da Hazraj a kewayensu akwai yahudawa irin su banu nadir irin su banu ƙuraiza irin su banu kainuka to kuma kowace wasu yahudawan sun yi aliyansu da hazraj wasu kuma sun yi aliyansu da aus saboda a zamanin da zaka ga wannan ƙabila suna da aliyansu da wata ƙabila kamar suna da wani yarjejeniya ta yanda in aka taɓa wannan ƙabila kamar an taɓa muni zan mu je mu kama mata to da manzala sallallahu alaihi wasallam yazo sai waɗannan duk suka musulunta wato kabiloli wanda suke na Madina sai ɗaiɗaiku irin Abdullahi bin Ubay bin Salul da tawagai shi shi kuma abin da yasa ya ƙi musulunta wani babban abu ne ya zo zai same shi shugabanci an zo za a naɗa shi ya zamanto shi ne zai zamanto jagora a ƙabilarsu a Madina kawai sai ga manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo kuma musulmi sai aka je aka yi imani kenan waye shugaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan he zaman to yana adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisu bayyana ba munafincin su har sai lokacin da musulmi suka je yakin badar yaki na farko da aka yi da aka yi yakin badar musulmi a lokacin Allah subhanahu wataala ya taimake su suka fatattaki mushrikai wato kahuran makka aka kashe manya-manyan kahuran makka to yanzu su munafukai suka gani wa cewa a'a yanzu wa musulmi ga su wasu fara ƙarfi kenan yanzu dan mu zamanto mun tsira da ranmu mu ya kamata mu mu je mu ce mun shiga musulunci to alal haƙiƙani kuma ba su shiga musuluncin kawai sun bayyana ne dan mine dan suna ganin cewa wannan bayyana da suka yi zai zamanto ka an kare wato jininsu da dukiyarsu tunda sun zamanto tara da su ake to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce mana wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda suke zawwa su ce sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir sun yi imani da yini na ƙarshe wato shine yinin alƙiyama amma Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin alhali wannan mutanen ba mummune bane ba Allah saboda daga cikin zuciyarka yake kallo dukkan abin da kake yi Allah subhanahu wataala wai ba abin da nazo na aikata shi yake aiki da shi a'a inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon gaggai jikinka Allah baya kallon kiraka dan ka zo kai wani abu Allah baya kallo a Allah yana kallon zuciyarka ce kuma da aikin da ka aikata zuciyarka mi ta kudurce aikin da kai wani irin aiki ne kai to wannan yana daga cikin siffan munafiki shine zamanto ya bayyana wato musulunci ya boye kahurci kahurci ne tsantsa a cikin zuciyar shi to wannan ayoyi da zan mu gani wajen aya goma sha biyu ko kuma aya wajen goma duk tana mana magana ne kan siffar munafukai munahuci kala biyu ne akwai munahuci wanda yake i'tiqadi wanda wannan shine mafi sharri shine wanda idan mutum ya mutu da shi zai zamanto a fiddarkil asfali minan nar a can kasan kasan kasan wuta haka za a ajiye munahuki shine wanda yake bayyana wato abin da ya shahi musulunci ya boye kawurci saboda ya fi sharri saboda ana tare da shi suna ɗaukan sirri na mutane musulmi mummunai suna zuwa suna kai ma kahurai wanda yake wato hakikanin kahurci ne dama a kan shi wannan kenan munahunci wanda yake yake kari akwai munahunci kuma wanda yake wato amali na aiki ne wani aiki ne zaka aikata wanda yake aiki ne irin na munahuki irin na munahuki wanda wannan shi kuma babban laihi ne kama abin da ya shahi ƙarya ƙarya ka ga yana daga cikin alamomi na munahuki mazala sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana daga cikin alamomi na munahuki guda uku yace idza haddatha kadaba idan yayi zance sai yayi ƙarya ƙarya siffa ce ta munahuci idan aka zo aka bashi aka amince mishi sai ya zamanto ya yaudara yayi yaudara dukkan wannan yana daga cikin siffofi na wane na wanda yake munahuki amma wanda yake wannan ba zai zamanto baka cewa da dan wuta ne saboda mine saboda wato kabira ce babban laihi ne yayi shi kuma aqida wanda take ta musulmi ta ahlus sunna wal jamaa dukkan mutumin da ya zamanto yana babban laihi wannan ba zaka ce mishi ba dan wuta ba za ka zo ka ce mishi kafiri ba saboda babban laihi bai hutar da mutum musulmi daga cikin musulunci kawai sai dai a ce wani fasiki ne saboda wannan abu da yake kasancewa yana aikatawa to wannan bangaren abin da ya shafi munahunci wanda yake na aiki amma wancan munahunci wanda yake itikadi wannan shine ma'abocin shi a gobaran tashin alkiyama zai dawwama a wuta wanda bai hutarwa daga wuta Allah subhanahu wataala ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai suna nan cikin can kasan kasan kasan kadarkon wuta wato haka Allah subhanahu wataala zai sa su ana musu azabtar da su Allah subhanahu wataala ya kare mu to annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin da aka yi yakin abin da ya shahi badar munawuci sai ya zo ya bayyana wannan suka zo suka bayyana suka ce su sun yi imani amma haƙiƙani ba su yi ba imani shi sa can za mu zo cikin suratul munafiqun Allah subhanahu wata'ala ya keɓance sura ma ya sa mata suratul munafiqun suran munafikai yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ce ya rasulullah mu muna shaidawa cewa lalle kai ma'aikin Allah ne Allah yake cewa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah subhanahu wataala yana sane ya san cewa kai kai ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne wallahu yashhad Allah yana shaidawa cewa innal munafiqina lakazibun lalle munafikai wato ƙarya suke shi yasa nan yace wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane za a samu wasu wasu wanda suke cewa ai mu mun yi imani da Allah a baki wa bil yawmil akhir haka mun yi imani da wunin wato lahira wunin karshe Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin alhali wato wa'annan ba mummunai bane ba Allah ya ce yukhadi'una Allah sun kasance suna wato yaudara Allah subhanahu wata'ala wato su a tunaninsu suna yaudara Allah subhanahu wata'ala ta yadda sun zo sun bayyana imani kenan za a ce suwaye su mummunai ne mummunai wallazi na amanu suna yaudara Allah da kuma mutane wanda suka yi imani cewa mu mun zo mun yi imani kenan duk wani abu wanda zai samu na alkhairi mi zai zamanto tare da su za a raba ko ba tare da su ba tare da su za a raba amma a cikin cikinsu kuma kahurci ne to shi yasa Allah sai ya ce wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun illa anfusahum wa ma yash'urun alhali alal haqiqa su bisan ba wanda suke ba kowa ba suke yaudara illa karan kansu saboda wannan abin na rayuwar duniya ne abin da zasu iske a gobe ranar tashin alkiyama na yanda Allah subhanahu wataala zai musu azaba wato shine zai zamanto babban yaudara da suka ma kansu su a nan duniya suna zaton cewa wa alahiya launi amma za a wayi gari gobe ranar tashin alkiyama su ga abin wato ba daidai bane ba shi sa manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana cewa za a zo a gobe ranar tashin alkiyama zaka gani mummunai Allah subhanahu wata'ala ya ba su haske kowa ya zo yana da haske hatta munafukai su ma sai a ɗan tsankwata musu wani daga cikin wato abin da ya shahi wannan hasken har sai an zo an zo ana tahiya hasken munafukai sai ya zamanto yayi ya ƙare sai su ringa ce ma mummunai mine unzuruna naqtabis min nurikum da Allah ku dan dakace mu mu dan dan kyauhata daga cikin hasken nan naku Allah ya ce qilar ju'u wara'akum faltamisu nura ku juya bayan ku kuje ku kyawato wato abin da ya shaye hasken naku baya ana nihin baya duniya wanda kuma abu ne ba zai yi ba saboda a nan duniya su kaga nan an nuna musu Allah ya nuna musu wata an nunzo musu da abin da suke yi yaudarar da suka yi suke ganin a nan duniya lahiya laure to gashi na an zo musu a lahira sai da aka ba su hasken sai da aka zo suka gani kawai hasken su ya bace mummunai kuma su ce su juya baya suna juyawa kuma shikenan fadure ba bainahum bi surin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qablihi al'azab Allah subhanahu wataala ya kare mu to shine nan Allah yace yukhadi'una Allah suna su azatan su suna yaudara Allah ne wallazina amanu da wanda suka yi imani da yadda suke bayyana wato abin da ya shahi imani alhali suna wato asirce kafirci Allah ya ce wa ma yakhda'una illa anfusihim wa ma yash'urun ba kowa ba suke yaudara illa karan kansu alhali su ba su da wato sani akan wannan hakikanin abin da zai faru sai Allah ya ce mi fi qulubi في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذ Allah subhanahu wata'ala ya ce fi qulubihim maradun wa'annan munafukan mun za an fara shiga cikin bayani kan munafukai wa'annan munafukan Allah ya ce a cikin zuciyarsu akwai wata rashin lahiya wata irin rashin lahiya ce malamai suka ce a cikin zuciyarsu akwai kokonto na imani da na manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wata'ala kuma fazadahumullahu marada sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu wannan kokonton da suka kasance suna yi saboda ba su yi ba imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa yaya ne ne za a zo wato gashi su su ne zai kamata a turo manzanni misali in yahuda ne wanda suke tunanin a cikinsu ya kamata a turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali ba a turo ba ko kuma a'a wannan munafukai wanda suka zo suna bayyana musulunci suna ɓoye kafurci a suna da wata rashin lahiya ce ta kokonto da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya ƙara musu wata rashin lahiya akan wannan kokonton nasu Allah ya ce walahu ma'azabun alimun bima kanu yakdhibun haka kuma na gare su azaba wadda take mai radadi a gobe ranar tashin alkiyama a sababin abin da ya kasance suna ƙaryatawa saboda suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala sai ya musu tanadin azaba wadda take mai girma a gobe ranar tashin alkiyama azaba wadda take da radadi shi yasa da yawa Allah subhanahu wataala zaka gani yana ambata mana irin yanda wato mummunai idan su lokacin da suka yi imani sai Allah subhanahu wataala ya ƙara musu imanin su akan imanin da suka yi amma kahurai kuma wanda a zuciyarsa akwai kokonto a zuciyarsa akwai rishin lahiya Allah subhanahu wataala sai ya ƙara musu wato sharri da kokonto da rishin lahiyar nan da take cikin zuciyarsu haka kai ma duk lokacin da ya zamanto kana aiki na musulunci kana aiki na imani to Allah subhanahu wataala sai ya ringa yassara maka hanyoyi na alkhairi malamai suke cewa Allah subhanahu wataala idan yana nufatar ka da alkhairi sai ka gani koda baka so yana shaggala ka yana sa ka akan yin ayyuka wanda suke na alkhairi to wannan Allah ne yake nufatar ka da alkhairi kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mana man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din hatta zawwa karatu hatta neman karatu da kake zuwa kana yi Allah ne yake bukata ka yake son ka da alkhairi idan Allah yana son ka da alkhairi to shine yake sanar da kai ilimi Allah subhanahu wata'ala ne yake son ka da alkhairi to wanda kuma ya zamanto ya saba yana neman wani abu na can sai ka gani hanyoyin alkhairi ubangiji subhanahu wata'ala bai mishi gam daga tar ya zamanto yana aikatawa to haka ce sunna Allah subhanahu wata'ala yanda ka zo haka za a zo maka yanda ka kasance kana yi idan Allah ya ga da gaske kake to Allah subhanahu wata'ala sai ya karfafa maka ya yassare maka hanyar wannan ka zamanto kana ci gaba da aikata ayyuka wanda suke na alkhairi to shine Allah yake cewa fi qulubihim maradun a cikin zuciyarsa akwai wata rishin lahiya wato wata shakka da risala da aikan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fazadahumullahu marada sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu wannan kokonto walahum azabun alimun bima kanu yakzibun na gare su kuma azaba wadda take mai radadi a sababin abin da suka kasance suna ƙaryatawa a gobe ranar tashin alkiyama sai Allah yake cewa وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi idan aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku zamanto kuna yaɗa banna a ban kasa qalu sai su ce inna ma nahnu muslihun mu ho gyara ne muke Allah ya ce ala ku saurara innahum lalle su humul mufsiduna su ne mabannata masu yada banna a ban kasa walakin la yash'urun alhali bu su kasance ba wato suna hankalta suna sani Allah yake cewa wa iza qila lahu idan aka zo wannan munafukan ana musu nasiha cewa la tufsidu fil ardi kada ku zamanto kuna yaɗa ɓanna a ban ƙasa babban ɓanna a ban ƙasa shine yaɗa kafurci kafurci shine babban ɓanna a ban ƙasa bancin shi abinda zai biyo baya shine wato wani saban Allah to kaga wannan su munafukai daga cikin abinda suke yaɗawa na fasadi shine suna ɗaukan wato hiran mummunai hirata mummunai suna kaiwa 'yan uwansu wanda suke kafirai idan aka zo ana ce musu a kada ku yi haka ku zamanto kun yi imani imani wanda yake na gaskiya wanda bai dacewa ya zamanto kai kana kiran kanka mummuni ya zamanto a same ka kana jibintar lamarin wani kahuri duk wanda yake ba mummuni ba duk wanda yake ba musulmi ba kai mutum musulmi wato bai dacewa ya zamanto an same ka bai halatta ba a same ka ya zamanto kana walici kana jibintar lamarin wani wanda yake ba musulmi ba Allah subhanahu wata'ala ya kirayi mummunai ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya haka Allah yake cewa la tattakh ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina to wannan duka yana nuna mana su wannan munafukan sun shigo da rigan musulunci amma wato a hakikanin su kafirci ne kuma majibintansu kamar yadda zan mu zo mu gani a gaba me suke cewa game da mummunai majibintansu su ne kahurai ba mummunan ba kinan kaga yaɗa ɓannar da suke yi suna ɗaukan hiran mummunai suna kaiwa Allah sai ya hane su akan wannan sai suka ce a'a wai inna ma nahnu muslihun ai mu a cikin nan wa gyara ne muke mu wa gyaran lamari ne muke wa mu ai mu muke kawo abubuwa mu muke yin kaza kaza kaza kaza kasan bazala sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum hushubun musannada in ka gansu zaka gani kamar cewa wannan hulalle su ne jajirtattu da su za a tai in suka maka magana zaka gani ho maganar su kawai duk inda aka tai lahiya launi in zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi yakin tabuka kaga munafukai ba su tai ba yakin tabuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo miyai zawwa daga yazo da yazo masallaci ya zamna he munafukan kowa yake zawwa yake bada uzuri kowa yake bada uzuri kowa yake bada uzuri sai manzo Allah ya ce to je ka Allah gafarta maka shi bai san bayar zai amma Allah subhanahu wataala da ya fara zabgo ayoyi game da siffofin wannan munafukan Allah ya tabbatar da cewa wa'annan munafukai ne kai bari ma sai da aka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sabai suke cewa lokacin da ake sabkar da wannan ayoyi na suratul tauba game da abin da ya shafi munafukai kowa tsoro yake a ambata sunan shi cikin munafuki kowa tsoro yake a ambata sunan shi cikin munafuki ka duba ka gani huzaifa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi wasu daga cikin munafukai sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam har umar khalifan manzan Allah wai zo yake tambaye huzaifa wai ya rasu manzan Allah bai sa ni ba a cikin munafukan nan dai ko ka duba ka ga umar fa umar ya ce bai sa ka ba kuma daga kai bana ƙara ma kowa ta zikiya bana ƙara tsarkake wani ba to wannan munafukai an cakudu da su a madina kuma su suke kawo ma a koda yaushe addinin musulunci ba za a zamanto an yaƙi musulmi an ci galabar su ba in ba tare da ɗan cikinsu ba musulmai daga cikinsu ake samun wasu wanda suke gurba-gurban musulmi za su zamanto suna insihabi suna ja da baya ko kuma su zamanto suna kawo muku tsoro yanzu ka duba ka gani a yaƙuƙuka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dai yanzu yaƙin Uhud idan ban manta ba munafukai su suka fara juya da baya sai zamanto tawaka diya ta ja su to kai kaga wanda kuna tare da shi kana tunanin musulmi tare ake ya juyo da baya to ya zakai kai ma sai ka kwatsa sai ka ɗauka grup ɗin ku ce saboda ai yaƙi da ake ta yi runduna runduna ce jama'a jama'a ce a grup ake to kai jama'a ku ta ja da baya kai an barka kai kaɗai cikin taron jama'a kenan dole zaka yi mi zaka yi wannan to haka munafukai suka yi tamaman zan Allah sallallahu alaihi wasallama shi sharrin munafuki sharrin munafuki ya yi sharrin kafiri shi kafiri daga tsarin shi kasancewa dama kafirin ne a bayyana yake to shi munafuki kafirin ne amma a boye ya bayyana maka imani yana tattare da kai kaga hoinan ca suke wasu gyara suke to haka ne gyara kaga ai lalata ce Allah subhanahu wataala sai ya ce ala ku saurara innahum humul mufsiduna su inda su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai basu kasance ba suna hankalta basu kasance ba suna tunanin game da abin da zai zo musu a baya Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa wa iza qila lahum idan wa aka zo wannan munafukan aka ce musu aminu kama amanan nas ku zo ku yi imani ku gaskata ku yi imani da gaske kama amanan nas kamar yadda mutane suka yi imani suwa ake ni sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kowa ya sallama ya yi imani san fursan kuma ku zo ku yi imani sai su ce anu uminu kama amanan sufaha shin yanzu mun yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani wai suwaye wawaye wai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji wa maganar da suke wai wai me yasa wai wawaye wai saboda wai sun yi hijira sun bar gidansu sun bar dukiyarsu sun bar garinsu sun bar kominsu kawai sun kauro sun biyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai su a ganin su wawaye ne shine suke cewa to shi kuma wannan magana malamai suke cewa da a ce a bayyana kuma suka bayyana ta da a lokacin jinin su ya halatta za a yaƙe su kenan an san haƙiƙanin kahurai ne yaushe ne suke gayin wannan magana ya junansu ya junansu in sun zo cikin junansu munafukansu saboda suna da klik suna da klik inda suke zuwa su yi mitin ko kuma inda sun gamu da wasu kahorai sai a ce a ku je ma ku yi imani da gaske mai yasta haba kai ma anu uminu kama amana sufa yanzu mu mun je mu yi imani kamar yadda wawayen nan suka yi imani wai suna nihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai ya ba su amsa ya ce ala innahum humus sufahau ku saurara su in wannan munafukan su ne wawaye walakin la ya'lamun sani dai basu kasance ba suna sanai cewa su ne wawaye wanda kuma wannan shine wauta babu babban wauta kamar a same ka wato baka shiga ba addinin musulunci babu babban wauta a same ka wato kai munahuki ne a cikin sha'anin addinin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya ce wawaye ne su ne wawaye walakin walakin la ya'lamun sai dai basu kasance ba wato suna sani Allah ya ce wa iza laqul ladina amanu haka idan suka hadu da wanda suka yi wato imani qalu sai su ce amanna ai mu ha mun yi imani mu ha tare muke da ku idan suka zo suka gamu da mummunai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce ai ya rasulallah ko kuma su ce musu ai muwa mun yi imani mu tare muke tare ake amma wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma wajen shedanin nasu wato masu gidajen nasu sauran kahuran manya manya sai su ce musu mine qalu inna ma'akum mu ho muna tare da ku mu ho muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un kai wa'ancan kawai izgili ne muke musu muna cewa mun yi imani wakai ni ba mun ce musu mun yi imani har dariya ake a muna da jama'a ai izgili ne muke musu wai idan suka zo suka haɗu da mummunai sai su ce ai mun yi imani mu mummunai ne ɗan uwanku ne amma lokacin da suka koma ila shayatinihim zuwa shaidanin nasu saboda shaidanu ba sai shaidani ba na aljani ake kiran shi shaidani akwai shaidani na aljani akwai shaidani na mi na mutum akwai shaidani na aljani akwai shaidani na mutum kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam wata rana yake kai ma sahabbai wato ku nemi tsari da Allah subhanahu wataala game da shaidanin aljani da na mutum sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu a cikin mutane akwai shaidanu mazala sallallahu alaihi wasallam yace kwarai akwai shaidanu to idan suka koma wajen manya-manyan nasu shugabannin nasu sai su ce musu ha inna ma'akum mu fa muna tare da ku kawai inna ma nahnu mustahzi'un mu fa izgili ne muke yi musu izgili ne kawai muka je muke yi musu muke cewa a mu mun yi imani haka zaka samu a rayuwar mu ta yau da gobe wani zai zo ya nuna maka cewa tare ake a a ai mu alhamdulillah mu mun gane hanyar daidai mun gane sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lahiya lau a kaza kaza amma daga ya koma gehe ya ce a kai bar shi haba ustaz kawai ni na je ne ina musu cikon banci ni na je ne ina musu cikon banci وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ Mm.
قل موتوا Yeah.
بغيظكم إن الله عليم بذات to الصدور siffofinsu dukkan haka ne Allah subhanahu wataala yana ambata mana idan suka haɗu da ku aka zo aka gamu su su ce a mu mun yi imani wa mu fa tare muke da ku amma kana hucewa ko kuma kun rabu ya koma can wajen ƴan uwan shi sai ma kun huce zakaran ga ana ustaz ya za a masallaci kasa akwai su cikin jama'a wanda ake tare da su wallahi haka zaka ga mutum yana ma izgili shi kuma babban abu hadari ne izgili da shanin addinin musulunci yana daga cikin abin da yake hudda mutum kai tsaye daga musulunci shine istihza kai izgili da wani abu na addini cikin nawaqidil islam imam muhammad bin abdul wahhab ya kawo annaqid na athamin yake cewa man istahza bi shay'in min dinillahi aw sawabihi aw iqabihi kafa dukkan mutumin da ya izgili da wani abu na a cikin addinin musulunci abu ne na sawa'un na lada ko kuma abu ne wanda yake na ukuba yayi izgili da shi to kafara ya kafirta shi sa irin wannan gaba hadarin irin wanda suke irin komedi da sha'anin addinin musulunci wallahi abu ne mai hadari addinin musulunci daidai da asuwaki daidai asuwaki kai istihza'i da shi ya kusa wallahi kauta daga musulunci sha'anin addinin musulunci ba istihza'i da shi sahabbai wa suka zo suna tahiya suke yin wato izgili da wato wasu ‘yan uwansu tattare Allah subhanahu wa ta'ala suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu suna izgili suke cewa inna ma kunna na hudu wa nal'ab a'a mu mun kasance ai muna ɗan kusawa ne ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Mm.
قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Mm.
إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة Mm.
نعذب طائفة بأنهم كفروا بالله Allah subhanahu wata'ala yana ambatawa cewa da zaka tambaye su za su ce ma inna ma kunna nahudu wa nal'ab ai mu mun kasance kawai muna kutsawa ne tsakankanin junanmu muna wasa muna zolaye junanmu haka shi ma wanda zai maka yace a zolaya ce wani ke fa in na ganka da aswaki ina haka ina ya ustaz ya ustaz kana menene a ce ka sa wandan kananka a ce kayi kaza abubuwa na izgili Allah ya ce kul gayi musu ya rasulullah abillahi shin yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da ma'aikin Allah kuntum tastahzi'un kuka kasance kuke yin izgili la ta'taziru Allah yace kada ku bada wani hamzari kad kafartum ba'da imani kun kafirta bayan da kun yi imani to kaga ashe hadari ne ya zamanto kana yin izgili da wani abu na sha'anin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya kare mu to su kaga nan munafukai suka ce a ai mu izgili ne muke musu su ba ma da wani abu na addini suke izgili da me suke da addinin shi kutukum suka kasance suke izgili to da suka ce in qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un ba a basu ba amsa sai Allah ya bada amsa yace Allahu yastahzi'u bihim to su in ma Allah zai yi musu izgili saboda da yanda suka zo da izgilin to Allah zai zo musu su ma da izgili jaza'u min aljaza'u min jinsil amal sakamako daga yanda kai ma ka zo daga da abin da ka zo irin shi haka za a maka sakamako yana daga cikin izgili malamai da suka ambata cewa a nan duniya ubangiji subhanahu wata'ala koda ya ba su wasu ni'imomi wani izgili ne ake musu saboda za a kama su a madakata kuma yana daga cikin izgilin da za a musu a gobe ranar tashin alkiyama shine lokacin da za a dan dodara musu haske sai su gani a yau kuma ashe mutum a daidai muke ma wancan abin da muka kasance muna yi a duniya daga sun zo an zo kan siradi shikenan haske ya bace ina zakai ba gaba ba baya sai wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya kare mu ka gani sakamako su ma an musu wannan shi yasa Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun haka Allah subhanahu wataala zai mera su kan irin wato butulci da irin ababen da suka kasance suna yi a makabce na zawwa su ringa cuta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yanda suka kasance suna zawwa su ce ma mummune su sun yi imani alhali a hakikani ba su yi ba imani to duka sakamako za su samu a wajen Allah gwalgwadon abin da suka kasance suna aikatawa sai Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wa'annan munafiqan su ne wanda ishtaraw ad-dalalata suka sayi bata bil huda da shari'a kamar ka ba da shari'a ce a baka bata Allah sai yace fa ma rabihat tijaratuhum ai kaga wannan kasuwancin ba a yi bari ba ya zaka sai da shiriya ya zaka sai da aljanna a baka wuta ce wannan kasuwanci ba a ji ba a ci bari ba wa ba kanu muhtarin haka ba su kasance ba wato wanda suke shiryayyu wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa kamar sun yi wani kasuwanci ne bata suka zo suka shiriyar tasu suka bada ta aka sai aka saida mu suka sayi bata wato a madadin shiriya kaga wannan kasuwanci ne wanda basu ci ba riba Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kanu muhtadin haka basu zamanto ba masu wato shiryayyu akan wannan aiki da suka kasance wato sun aikata sai Allah subhanahu wataala kuma zai baga mana misali game da abin da ya shahi misalin wa'annan munafukai har yanzu dai ana bayani kan munafukai ne sai Allah ya ce مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
Mm.
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون
Mm.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah subhanahu wata'ala ya buga mana misalin su yake cewa wannan munafukan wa masaluhum kwatankwacin su ka masalin lazi da nara kamar mutumin da ya zamanto yana cikin dokar daji ne cikin daji duhu durum ga tsananin kana cikin sahara ga duhun sahara ga dare yayi duhu ko ina gaba da baya duhu ba inda kake gani kaga anan a tsorace kake na farko saboda kana tunanin da ko ina wani abu yana iya kawo ma farmaki baka gane shi to sai Allah ya ce misalin wannan mun- munafukai ga masalin lazis da nara kamar mutumin da ya kunna wata wuta ce wanda yake cikin dokar daji na sahara cikin duhu durum ya kunna wuta yanzu idan ya kunna wuta kaga zai samu mine zai samu haske wannan hasken nashi zai taimaka mishi cewa in ya ga wani abu kusa da shi zai iya evitan shi to sai Allah ya ce falamma adaat ma haulahu yayin da wannan wutai ta zamanto ta dan haska mishi abin da yake kewayen shi to zahaballahu bi nurihi sai Allah kuma ya tayi da hasken wutai gashi nan ka samu wuta sai Allah ya tahi da hasken wutai wa tarakahum Allah ya bar su fi zulumatin la yubsirun a cikin wato wannan duhu la yubsiruna ba su gani ba su hankalta Allah ya ce summun wato sun kurumce bukmun sun bebance umyun sun makabce fahum la yarji'un ba za su dawo ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu misalin munahukan nan kamar misalin mutumin da ya kasance yana cikin dokar daji na sahara kamar misali kana cikin daji ga duga ko ina daji ne sahara ce kuma dare yayi daren ma kuma duhu dirim baka ganin gaba da baya baka ganin abin da zai zo baka ganin abin da zai kama farmaki ko wani abu makamancin haka to misalin munafukan wannan game da abin da ya shahi sha'anin addinin musulunci game da abin da ya shahi wannan sai da shiryarsu da suka yi akan abin da ya shahi bata a lokacin da kake cikin wannan sai ka samu wuta ka kyarta ga haske ya zo ma to haka munafukai ga addini ya zo muku ga musulunci ya zo muku ga okazuyan ya zo muku ta ku sallama hakikani ku shiga musulunci ku ba da gaskiya ku yi imani na kirki amma ba ku yi ba to kamar wanda ya samu hasken nan ne kuma kawai sai Allah ya tafi da hasken sai ya dawo cikin mi cikin wannan duhun da yake bayya ganin ka bari ma abin zai zamanto ya fi tsanani saboda yanzu ka ɗan ɗanɗana haske kuma he duhun ya sake dawowa bancin duhun ma kuma ga hayaki na ƙura aka barka da ƙura hayakin wutan nan gaba ke ɗaya kaga duhun ya ƙaru to kwatankwacin munafukai game da abin da ya shayi shanan addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya ba su dama ta su zamanto sun musulunta Allah ya baka dama ka shigo musulunci gashi ka shigo amma he ka fakke ka boye kafirci a cikin zuciyarka kake bayyana ma mutane kai musulmi ne kai kayi imani kai kaza kai kaza to Allah subhanahu wataala sai ya ce summun wa'annan sun kurumci kurumcewa wadda kwata-kwata ba za su zamanto wato suna suna jin wato wani abu idan aka ce kurma kurma diyan da zaka zo ka yi ihu a wajen shi bai shi ko yana shi ga kurma na in zawa zaka yi ka tada mota babban mota a gaban shi ya san ma ka tada to haka suke game da abin da ya shahi shirya haka munafukai suke game da abin da ya shahi shirya ta ubangiji subhanahu wataala ta musulunci kuma Allah bai takaita ba da misalinsa akan kurma ba sai ya ce kuma sun mumbukumun sun bebanci an san bebe wanda bai iya magana bebe duk abin da zaka gai mishi ya iya magana bai iya magana kuma Allah ya ce umyun haka sun makabci ba sa gani to babu ji ba magana ba gani Allah ya ce fahim la yarji'u kwata-kwata ba za su dawo ba kaga wannan babbar siffa mummunar siffa da Allah subhanahu wata'ala ya siffanta ta da su ya siffanta su da su wanda siffar kurma- kurmanci wanda da bebanci da abin da ya shahi kuma abin da ya shahi makabci siffa ce wadda take mummuna ga wannan wanda Allah subhanahu wataala ya siffantar da su amma ba wanda yake hakikani Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da wannan wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da wannan jarabta ce bari ma idan Allah ya jarabce ka da rishin gani ya dauke ma idanuwa ka dau hakuri da wannan sakamakon ka shine aljanna Allah subhanahu wataala zai baka aljanna to amma nan su Allah subhanahu wataala sai ya siffanta su game da abin da ya shahi rishin kama gaskiya rishin shiga addinin musulunci sun kurumce sun bebance sun makabce game da abin da ya shahi dukkan shirya ba ta yanda za a yi su dawo shine Allah subhanahu wataala ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un sai Allah subhanahu wataala zai ba mu wani misali kuma su inde muna hukan har yanzu muna kan muna hukan Allah ya ce auka sayyibin أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wata'ala ya ce auka sayyibin minas sama'i kuma wani misali game da wannan munafukai Allah ya ce kamar wato ruwa ne wanda ya sabko daga sama fihi zulumatun wa ra'd wannan ruwan da ya sabko daga sama daga cikin gizagizai a tattare da shi akwai duhunnai duhu wa ra'adun da abin da ya shahi cida wa barakun da abin da ya shahi walƙiya ya ji aluna a sabi'ahum wannan munahukai suke sanya wato yatsotsinsu fi adanihim a cikin kunnuwansu saboda mine minas sawa'iqi saboda tsoron wannan tsawar da suke ji ana yi hazar al-maut dan tsoron mutuwa Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin Allah mai kewayewa ne game da abin da ya shafi kafirai ya kadul barqu yakhtafu absaruhum ya kusa wannan walqiya ta tahi daga magannansu Allah ya ce kullama adaa lahum mashawfi duk lokacin da wannan hasken ya zo musu suka samu haske sai su bi shi suna tahiya amma wa wa iza azlama idan ya bace alaihim qamu sai su tsaya walau sha Allahu Allah da ya so la zahaba bi sam'ihim wa absarihim da ya tahi da jinsu da kuma ganinsu inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala mai iko ne afsa dukkan komi la Allah da sauran lokaci kaga mun ci awa daya awa daya da minti uku Allah subhanahu wata'ala ya bada misalin wato wannan wato munafukai wani misali shine ya bada su kamar wato gilgije ne wanda yake sabkowa ruwa wanda yake sabkowa daga gilgije kamar game da samun shari'a samun wannan addini kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake sabkar ruwa daga sama ko mu ce daga gilgije fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun a cikin wannan gilgijen akwai abin da ya shahi duhu menene duhu nan girgije da aka misalta shi kamar kana ne ana nihin alkur'ani a cikin alkur'ani an zo musu da ayoyi wanda suke na wato tsoratarwa dukkan mutumin da ya yi shirka dukkan mutumin da ya gama bauta Allah da wani dukkan mutumin da ya yi kaza ya yi kaza wa ra'adun wa barqun a ciki kuma akwai wato abubuwan tsoratarwa akwai abubuwa na azaba akwai abubuwa kuma na sakamako wanda idan kayi kaza zaka samu kaza idan kayi kaza zaka samu alkhairi to duka wannan idan suka ji wato na tsawatar wannan na cewa dukkan mutumin da ya yi shirka zai shiga wuta zai yi kaza to ya ji aluna a sabi a hunfi a zane sai su ringa riƙe kunnen su bisu so su ji ana magana cewa fa azaba kaga munafiki ba baya son ya ji hira azaba sai su ringa liƙe kunnen su saboda mene saboda wannan tsawar saboda wannan azabar da aka yi tanadi hazaral maut dan tsoron mutuwa Allah ya ce wallahu muhitun bil kafirin Allah kuma mai kewayewa ne game da dukkan kafiri babu wanda ya isa ya kubuce daga wato kalkashin kulawar ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ce ya kadul barqu yakhtafu absarahu ya kusa wannan hasken wannan tsawon ya tafi da magannansu kullama adaa lahum wannan alqur'ani sun kusa su samu shari'a ya kusa su zamanto sun shiga addini gadangadan sun kama duk lokacin da aka zo ana ambata musu alkhairai na shari'a ana cewa ga aljanna ga kaza kaza ga dukkan wasu abubuwa tanadi da aka ma mummuni wanda zai shiga aljanna to kullama adaa lahum mashawfihi duk lokacin da aka musu bayanin wannan sai su ringa bin wannan sun ji daɗi ga shi nan za su shiga aljanna kaza da kaza to wa iza azlama alaihim idan kuma aka komo ho magana wa wuta kamu sai su tsaya ce nan ha can kuma suna liƙe kunni Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama la zahaba bi sam'ihi wa absari da ya tahi da magannansu da majiyansu gabaki daya inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah subhanahu wata'ala mai iko ne absa dukkan komi la'alla kinan gobe mu tashi kan wannan aya ganin lokaci ya tayi ta fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha shi daga cikin zakatanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin بارك الله فيك